من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجل سواتا الدين المسلم في أيوم منا قوما جوة الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 muna kuma 22 a watan ɗaya shekara ta 2024 Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar fadar mai martaba sarkin Gumel a ci gaba da karanta littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma yau za mu tashi a kan darasi na bakwai wanda malam ya ce a darsu sabi'u arkanus sala mu kuma a jiran giya darussanmu ina ji shi ne na goma sha na goma sha muna darasi na goma sha biyar a littafin darasi na bakwai malam ya ce arkanus sala rukunan sallah imamu manta ba jiran giya littafin malam ya fara da abin da ya shafi rukunan musulunci ya yi bayani akan abin da ya shafi haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da abin da ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda hakan ya ɗauke mu bayani akan tauhidi imani rabe-raben tauhidi da abin da yake warware tauhidi shine shirka da rabe-rabenta a cikin rukunan musulunci wanda ya fi wannan girma ko wanda ya biyo bayan wannan a wajen girma ita ce sallah da haka malam da ya gama matakan musulunci abin da ya shafi musuluncin imani abin da ya shafi ihsani sai ya fara da sallah ya fara da sharuɗan sallah a jiran biyar a fasahar malam ya ambaci sharuɗa ne a farko saboda mun ce sharaɗi shine abin da in babu shi kamar da malam ya ambata mana a tarihi malam kabiru idan babu shi babu abin da ake maganar a kan shi sannan ba dole ba ne don an same shi za a samar da aiki shi sharaɗi yana zuwa ne kafin aiki shi yasa mana sai ya fara rubuta mana ko ya fara maganu akan sharuɗan sallah dukkan su zamu ga abubuwa ne da sai da su za a yi sallah amma ba a tare suke da sallah ba wani sai ya fara da sharaɗi abu na biyu da zai ambata mana ayo su ne rukunan sallah su kuma rukuni kamar sharaɗi yake ma yalzamu من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ويكون جزءا من الماهية shi in babu shi babu aiki kuma sai da shi din aiki yake samuwa kuma bangare ne na abin da ake magana to yanzu tunda ya gaya mana abin da yake wajen sallah yanzu an shigo sallah abin da yafi komai muhimmanci wanda ya kamata a san shi cikin sallah sune rukunanta a filin maliki wani lokacin surukunan wannan da muke ambata su kuma suna faduwa a cikin farillan sallah wannan kuma fiqhul hanabila su kuma suna kallon su a matsayin arkanus sala mu kuma a malikiya zaka iya kiran su da farillan sallah dan haka su sassa ne a dan fare suke a cikin sallah yasa malamin yace arkanus sala rukunan sallah wa hiya 14 guda 14 ne na farkon su yace al-qiyamu ma'al qudrati rukuni ne a tsaya idan ana da iko a lokacin sallah rukuni ne dole ne duk wanda zai iya yin sallah a tsaye yana da hali yana da lafiya ya zauna to sallarsa ta lalace wani yasa malamai da yawa an kai an kawo akwai wanda har gobe suna ganin sallah a kujera su a gurin su ba sallah bace ba dole ne sai ka tsaya za ka yi sallah tare da cewa dalilan da suke sawa a yi sallah a kan kujera ko a yi sallah a zaune daban ne amma dai ƙa'ida sun ce wajibi ne in dai za ka tsaya za ka iya tsayuwa to wajibi ne ka yi sallah a tsaye kusan duk inda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan sallah tsayuwa yake ambata wa kumu lillahi qanitin wa kumu ku tsayu ga Allah maɗaukakin sarki qanitina kuna masu kaskantar da kai a gare shi ko kwanitina kuna masu tsawaita tsayuwar a gaban Allah madaukakin sarki fa idza tuma'anantum fa aqimus sala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta in an samu dama ana tsaye da sallah ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ibada umarni umarnin ta shine kuma ayi ta tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ziyara ɗaya daga cikin sahabban shi sai ya ganshi idan ya zo sujada yana jawo fulu sai ya dora kanshi a cikin wannan fulan sai ya sujada wasu kuma suna samo dutse a cikin masallaci in su zo sujada ya dauki dutsen ya su rika dorawa a jikin goshinsu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwace wannan fulan sai ya wurgar da shi sai ya ce masa salli qa'iman duk lokacin da ka tashi sallah ka yi ta a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in ba za ka iya tsayawa ba ka yi ta a zaune fa in lam tastati fa ala jambin idan ba za ka iya yi a zaunen ba to ka kwanta a kan haƙarƙarinka ka yi sallah amma babu wani dalili da za ka ke janyo kulo ko ka ke janyo ƙasa ko wani tubali ko jikin fila kana so ragwahinka duk ba a samu wannan ba amma dai sharaɗi na farko da aka samu a ciki shine ka yi sallah a tsaye kuma duk abin da muka samu na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsaye ke har sahabbansu da zan koya musu sallah bai zauna a zaune bai yana bayani a tsaye ya hau kan mumbari can karkar suna ganin sa a tsaye yana gudanta musu yadda ayyukan sallah take idan ta kama za a yi sujada wanda kan mumbarin ba zai bada dama ba sai sako da baya da baya in ya zo kafar mumbarin ƙasa sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusa sai ya yi sujada a daidai wannan guri din wanda yake kwatanta maka cewa lalle ita tsayuwa rukuni ne a sallah in an rasa tsayuwa to an rasa sallah wannan kuma koda a wani juzu'i ne da kai raka'a bi kawai ka ji ka gaji sai ka ce bara an kyale liman ya meke sai ka zauna kuma zaka iya tsayuwar liman ya meke yayi raka'a uku yana tsaye kai kana zaune kawai haka ka ga dama da aka yi raka'a ta hudu sai ka mike ka zauna da liman wannan zaman da kai da gangan kuma zaka iya ba kuma haka aka saka ba to wani ya rufe maka sallarka wajibi ne sallah a yi ta a tsaye inda ake yin ta a zaune sallar nafila wanda idan tsayuwa ta yi tsayuwa an yi karatu ya yi karatu gadon bayan ka kaji ya amsa wannan babu laifi ka zauna a tarawihi ko ta hatin hajjibi kuma ittifakan shi ne ladan ka rabin na wanda yi ta ne a tsaye idan mutum ya tsaya a tsaye aka yi sallah da shi kai da kake zama kana huta ba ladan ku iri ɗaya ba idan an ba shi lada ɗari to kai kana da hamsin sharadi ne na farko ko rukuni na farko alkiyamu ma alqudrati wa takbiratul ihram sai kuma kabbarar harama kabbarar da ake haramta ayyukan sallah da ita Allahu akbar ta farko mu kuma suna lissafa ta a cikin farilla ko wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula ko dukkanin kabarbari na sallah sunna ne illa al-ula banda ta farko kabbarar farko ita wajibi ce a sallah dole ne sai kai wannan kabbara kuma a bike da ita tare da niyya wannan ita a matsayin farilla take da ka zo sallah kawai sai ka kalli gabas ka dan yi bata ranka kawai sai ka dora hannu a kirji alhamdulillahi rabbil alamin ina kabbara babu ita ko ina niyyar da ake tare da kabbara babu to sallaka babu ita wannan kabbarar wajibi ce ita da ake kira ta takbiratul ihram kuma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ko abinda malamai suke ambata mana ita mabudin wannan sallar ana bude ta ne da kabbar fadin Allahu akbar tahrimuha as-salah abinda yake haramta kowane irin aiki na duniya ita ce wannan kabbara wa tahliluha as-salah abinda yake halasta sauran ayyuka da aka baro na duniya ka yi shi ita ce idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kabbara wacce take ta harama ta niyya wajibi ce ko rukuni ce a cikin sallah wa qira'atul fatiha da karanta fatiha ba yadda za a yi ayi sallah ba karatun fatiha a duk kuma raka'a ko ya inganta ayi wata sallah a wata raka'ar ba tare da an karanta fatiha ba kowace farka'a ana karanta mata fatiha yasa ta farko fatiha da sura ta biyu fatiha da sura ta uku fatiha ta hudu fatiha in magariba ce ta uku fatiha in asuba ce ta farko da ta biyu da fatiha da sura wannan dai kowace raka'ar tana da buƙatar karatun fatihatta wajibi ne a cikin sallah kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi karantar da sallah yana umarnin karatu yana umarni da a karanta mai suratul fatiha kuma yana nannaga wa sahabban shi yana karanta musu ita kuma yana nacewa akan ya ga lalle sun iya karatun fatiha idan abin ya kai inna na hane ba za ta ɗauku ba ba za ta biyu ba ba za a iya riƙe ta ba sai ya ba da umarni a yi waɗannan tasbihan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah sai mutum ya ruku to wannan fa an je wala haula wala quwwata din illa billah amma in dai ba a je wannan matsayin na wala haula ba wajibi ne mutum ya koyi karatun fatiha ya karanta shi yasa da malam ya zo karatun littafin sai ya bude mada da suratul fatiha ko wajibi ne mutum ya lakanci suratul fatiha da kananan surori na alqur'ani dan su ne ake cuɗanya da su a yau da kullum so karatun fatiha wajibi ne a sallah akwai malaman da suke ganin har ma idan kana matsayin mamu wajibi ne sai ka karanta ta saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah da duk mutumin da bai karanta suratul fatiha a cikin sallar shi ba wasu suna karawa liman ne ko mamu ne wanda suke ganin limami ne ko mamu ne liman zai karanta zaka ji mamu a lokacin da liman ya dan yi shiru a bayan an ce amin a lokacin kai kuma zaka zara da sauri alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin hazza garin magdubi alaihim waladdallin sai kuma kai shiru idan ya fara karatun fatiha to wannan saurarawar da ake wasu suna ganin an sunnata ta ne saboda mamu ya samu damar karatun fatiha amma mun karanta a sifatu sala na imam al-albani cewa duk wanda yake da limami to fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limamin ka shine karatun sa haka lokacin da limamin ka yake karatu ka tsaya ka nutsu ka saurari fatiha in ka nutsu ka saurari fatiha ka to kai ta dauke ma karanta suratul fatiha wasu malaman da suke ganin idan kana nesa inda baka jin karatun liman to wajibi ne ka karanta fatiha wataƙila yanzu a ranar juma'a wannan masallacin ana rinsa sallah daga bakin ƙofar gari joni joni joni joni joni ko allahu akubar allahu akubar an wannan su meƙa wannan wannan su meƙa wannan wannan su meƙa wannan so idan baka jin karatun liman sai aka ce to wajibi ne kai kai karatun fatiha saboda baka jiyo karatun liman ba barantana liman ya dauke ma karatu da haka akwai waɗannan maganganun guda uku magana ta farko shine wajibi ne sai an karanta Fatiha kai ne liman ko kai ne mamu magana ta biyu shine idan limamin ka yana saurarawa a tsakanin karatun Fatiha da sura anan ne zaka karanta abinda muka fi tafiya a kansa shine matsawan limamin ka yana karatu kana jin karatu to kai ba sai ka karanta suratul Fatiha ba inda zai karatu a boye nan ne zaka yi karatu a boye idan kana bin liman sallah amma tazarar ba za ta baka dama ka jiyo karatun shi ba to ai karatun sa karatun ka ne baka ji ba to sai kai karatu a ciki wannan yana karanta maka muhimmancin da suratul fatiha take da akwai da haka malam sai ta ko maka karatun fatiha a matsayin rukuni na sallah war ruku'u da kuma ruku'u da kuma hay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata mashi me ake da bukata a wajen ruku'u bin umarnin Allah warka'u ma'ar raki'ina ko ayi ruku'u tamar zuwa da masu ruku'u wasu kuma suna ganin ruku'u shine ayi sallah tare da masallata ambatan abu tare da ambatan sassan shi ana nufin kuma gundarin abin da ake magana a kan shi amma dai an samu dukkanin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruku'u akwai sujada a cikin shi kuma akwai hay'ar da manzon Allah ya siffata shine ta daidaita baya rashin daga kai yi sama ko sun kuyar da shi yayi ƙasa kama guyoyinka da ƴan yatsunka tare da baza ƴan yatsun naka akan guyoyinka mutum kuma yana tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zai natsu a cikin ruku'un ta yadda kowace gaba sai ta daina motsawa sannan ruku'u ya cika kada ba ka yi ruku'u kana yi wani kashin bai ma gama kwanciya ba har ka miƙe sai rasa to ku yi bahin kwanta zai ko miƙewa zai ana so in kai ruku'u sai ka natsu in ka ɗagu sai kowane tsahi ya sake komawa inda yake wannan ita ce siffar da ake da bukata a cikin ruku'u sai an samu wannan sannan ruku'u ya cika wal i'tidal ba'da ruku'i sai kuma daidaito a bayan an yi ruku'u idan an yi ruku'u ana dagowa ko to wannan dagowar ne da ake kiransa da i'tidal sake komawa a tsaya kamar yadda ake kafin ruku'u to wannan tsayuwar ita ma rukuni ce a cikin sallah duk wanda ya dago daga ruku'u ya koma ya tafi sujada kenan ko to sallata ta ruhi dole ne idan kai ruku'u sai ka dago in ka dago kuma sai ka daidaita shine abin da ake ta al-i'tidal wannan yana buƙatar sakan nawa na sakan goma ko uku ko biyar to ko mu da daya sakan biyar na'am in an yi ruku fa sakan nawa na ka ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim sakan nawa zai dauke ka sakan biya wala kabira na ce biyar din nan ban san me yake da bukata a biyar ba ai ba bukatar sauri a cikin sallafa ita sallar nutsuwa take bukata ko za mu tadda tsumanina rukuni ta cikin sallar nutsuwa ita ba ta bukatar gaggawa komai nata a nutsa take bukatar shi to idan zan faɗi subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh sakan nawa nake da bukata sakan goma sha biyar to sharadin shine in kai sakan goma sha biyar a ruku'u ana so in ka daga kai sakan goma sha biyar haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take Allah dan Umar yace aramaqtu salatan nabi sallallahu alaihi wasallam na samu sallar manzon Allah idanu sai na ga cewa da ruku'un shi da tsayuwar shi da sujadar shi da dagowarsa daga sujada da kuma wata sujada sai ce qariban min as-sawa'i kusan daidai da daidai suke da juna ba za a ce ba in ka ana cimta cim haka za ka samu amma idan kai ruku'u kai sakan bakwai to babu laifi in ka dago ruku'u ya kai sakan bakwai ko takwas ko biyar ko shida duk wanda zai iya zamantowa qariban min as-sawa'i ya kusa daidai da juna wannan shine abin da ake da bukata a cikin ayyukan sallah da haka mutumin da za a nuno shi yanzu yayi ruku'u yana daga sami Allah Allahu akbar ita ce galibin sallolin da muke gani musamman idan mutum ba jam'i yake bi ba inda za a yi sallama ka koma karhen masallaci ka sa ido idan mutane suna nafulfuli sai ga ko kai ake kawa kai cinikin ta wala duk cinikin fata za ka sallolin mun san cinikin fata ko a'a akwai zare ko to salloli da yawa wallahi zare in ka koma masallaci ka kalli sallolin mutane da yawa wallahi zare ne sallolin ba za a karbe su ba shi yasa aka yi arahi wata rana manzon Allah na masallaci wani mutum sai zo kabbar ta sallah kuma sahabi ne kuma da yawa ba mu kai matsayin sahabbai ba fa kuma in ce dukan ba mu kai matsayin sahabbai ba in nace da yawa zai iya barwa cewa to wasu sun kai matsayin sahabbai ko ba mu kai matsayin sahabbai ba ba mu kai tsoron Allah ba mu kai su taka dan tsan ba amma da mutumin in sallah ya kare tsautsayi a yayin manzo Allah yana kallon shi sai da ya gama ya ce amma Allah assalamu alaikum assalamu alaikum irin yadda ake dai zai wuce sai ya ce yaka ya ce koma ka sake sallah wannan taka ba sallah ba ce ya zai kuma zai koma ya sake ko ya koma ya yi tunanin to a ina matsalar take ya yi ƙoƙari ya hararo ya gyara ya dawo cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to alaikum assalam amma dai koma kai sallah ba kai sallah ba ya sake komawa ya tsantsage ta ya yi duk abin da yake ganin ya kamata a iya ƙoƙarin sa ya dace assalamu alaikum ya ce alaikum assalam ka koma kai sallah ya ce ba kai sallah ba ya ce to na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya babu sama da wannan iya abin da na iya abin da na iya kenan amma manzo Allah koya mu an wuce gurin ko da tun farko ya faɗa da ya huta sai ce manzo Allah koya mu sai ce to idan ka tashi sallah ka kalli alqibla in ka kalli alqibla shine inda zaka kudurce ni ya sallah ka tafi kai kabbara thumma qara ma tayassara min alquran ka karanta abin da ya yassara ya sauƙaƙa a gare ka na alqur'ani ita ce karatun suratul fatiha da yan sura in ta samu ka karanta ya ga masa yadda za a yi karatu yadda za a yi ruku'u yadda za a dago yadda za a tafi da sujada yadda za a dago yadda za a sake sujada sai da ya bashi raka'a cikakkiya sai ce summa fa'al zalika fi salatika kulliha haka zaka yi a dukkanin sallarka tun daga farkonta har ƙarshen ta anan ne muka koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah kuma akan wani hadisi Imam Al-Albani ya gina jigon da ya littafin tasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha kamar kana ganin sallar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so wannan gabar ta dagowa daga ruku'u anan mutane da yawa suke barin sallar su in an dago kuma ya za'i sabani tsakanin malamai ko zaka mai da hannunka ne kan kirjinka ko kuma saka hannayenka zakai nan ne inda sabani yake wasu malaman suna ganin cewa sakawa zakai saboda ita ce asalin yadda Allah ya halicci dan adam da haka zaka saka hannayenka ne su natsu kowane kashi ya daina motsi shine ka daidaita wasu kuma suna ganin yadda ka tafi ruku'u to haka ake so ka koma da kafin tafi ruku'u hannuna yana kirjina da nayi ruku'u in na dago sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai mai da hannuna kirji in dora sai ya gama kwanciya ya natsu sai kuma yi kabbara in tafi sujada wannan sabani ne guda biyu wasujudi ala al-a'dha'i sab'a sai kuma sujada akan gabbai guda bakwai sujada ma rukuni ce a sallah kuma sujada ba ta cika sujada sai an dora gaba guda bakwai a ƙasa in dai bata je ba ba sujada akwai mutumin da yake sallah akan rere ba ya so kayansa su ɓaci wani ito ba ga dunkule hannunsa saboda ba ya so hannunsa ya taɓa ƙasa ya ɗauko ya ɗora akan kayansa to babu sallah dole so ake tafin hannu duka a himfiɗa su a ƙasa duka guyoyinka su taba ƙasa duka tsinin ƙafafuwanka 'yan yatsu daga ciki su taba ƙasa sai manzon Allah ya ce da goshi daidai lokacin kuma sai ya taba hancin shi bakinsa ya ambaci goshi hannunsa ya nuna hancinsa ana nufi kenan da goshi da hanci gaba guda ɗaya ne akwai mutumin da in yi sujada ya kaga ɗororo kuma hancinsa kamar yana leƙowa yake bayan shi da irin sujada ta yara duk wanda ya ta ita ma babu sallah dole ne in kai sujada a gagoshinka ya taba kasa hancinka ya taba kasa in nace kasa kuma wani zai dauka fa ka kawo rere ko ba ina nufi ba dole ne akan rere in san samu ne ayi sallah ayi sujada akan rere amma idan ba ai ba babu laifi irin waɗannan masallacin namu carpet ne da tiles in kace zaka kawo kasa masallaci to an samu matsala in ka kawo wani ma zai kawo idan kowa ya kawo ƙasa masallaci ko me aka yi mun zama 'yan karbala kenan ko? ko ba 'yan karbala ba kenan an zama 'yan karbala shi ba a shigo da ta ƙasa masallaci yadda aka samu masallaci haka ake sallah da ƙasa a ciki a yi sallah shi kenan babu ƙasa an yi tayi an yi shabarma an yi abin sallah babu laifi sai ka yi sallah cikin abin da ya samu ko a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da akan yi sallah akan su akan yi sallah wani lokacin akan tabarma akan yi lokacin sallah akan al-khumra mun san khumra ko khumra na a ba buzu ba ga kan hadin bukhari yayi sallah babu sujudi ala al-khumra babun da yake magana ana yin sujada akan al-khumra tabar markaba ita ce tabar ma'ai tun da ba su da kalle da a lokacin in an ce tabar ma galibi ta kaba ake nufi ko ta goruba ko ta dabino alkhumra akwai yar karamar wata sallaya na taɓa magana wani ba a cikin karatu na ko akwai yar karamar sallaya da ake kawo yara daga maka ko ta yara ko ba ta yara ba ce ita ce ake kira alkhumra yar bitsitsiya ko to ita wannan amfaninta kawai in za ka yi sallah ka ajiye ta a daidai gurin da za ka yi sujada shi ne amfaninta ita ce ake kiranta al'umra tun zamanin maza Allah ake amfani da irin wannan sujada saboda haka ita amfani ta kawai daidai gurin sujada hannu ake dora kawai akanta da goshi shine amfanin ta kaga kenan kace dole sai an yi sujada akan kasa to ina wannan magana kuma da aka samu manzo Allah na sujada akan ta kaga kenan sujada akan kasa ya danganta da gurin da mutun yake da kuma halin da mutun ya samu kanshi ko kuma ba mamaki yanzu ana tsananin zafin rana baka samu gurin da zaka yi sallah ba sai akan kwalta kamar a irin sallar juma'a so ba imani bane ba fa wasu zaka sun dora kansa a rana kwalta tana danawa mutum wani ya dake sai ga an sallah na kallon ku duk kun motsa ni ban motsa ba to sai me babu imani a ciki babu tsoron Allah dan kai sujada akan kwalta sahabbai idan tsananin rana ta kama in suka zo sujada in suna da mayafi ko rawani sai su dora akan kirai sai su yi sujada akan wannan rawanin nasu shine tsoron Allah duk abin da zai fa ma ka ga cewa ni fa na daban ne ba a san sa a addinin musulunci to in ka dora kuhinka a ranar au ka dake eh ka ji wani abu a ranka ni fa na daban ne na jure to wasa kaka jure kai kai maganin abunka yasa to aka samu da wannan sujadar saddada ko da baka da abin sallah kato shimfida wannan zai dauke maka zafin ranar da goshinka zai dauka zai dauke maka zafin ranar da tafin hannunka zai dauka za ka ƙara samun nutsuwa a cikin sallah shine musulunci wa maja'ala alaikum fi dini min haraj wanda za a ga idan aka zo masallaci sai duba rana tsaka sai zauna ya dinga gumi ya dinga gumi ya dinga gumi a yi sallah yana rana a ƙari yana rana ya jira liman a rana kuma yake ganin fahi wani sahabi sahabi ne ba wani abu ne ba ka sabantaka kafin a shiga sallah inda dama ka sami inuwa ka natsu ka saurari liman idan za a yi sallah ka nemi inuwa ka natsu in baka samu cikin masallaci ba in an takura ne ba yadda za a yi dole ka shiga rana ka shiga rana ana gama ka nema kanka hutu wannan shine musulunci idan Allah zai ajiye inuwar al'ashi a ranar alkiyama waye ranar juma'a ka shiga rana eh idan a ranar alkiyama ya ce zai wa mutane inuwa to me yasa kai ran juma'a za ka shiga rana babu imani a cikinta imani shi ne ka yi ƙoƙarin yadda za ka yi addini daidai da daidai kuma wani abu mai kama da riya ko nuna wata bajinta ba ta shigo cikin aikinka ba idan bajinta za ta shigo akwai matsala wani mutum ya alkawari zai wa Allah maɗaukakin sarki azumi kuma ya tsaya a rana tun daga hudowar rana har rana ta faɗa ai namijin gaske ne ko wanda Allah ce ku gaya masa ya azumin amma ranar ba a bukata ya koma inuwa ya zauna azumin ko ake bukata ba ni bukata ta higa rana da haka to dan kana azumi ka higa rana kauni ka ce wallahi azumi nake duba ha gani faranan na akai na ta kare wa ake ta ba wanda ake ta yasa musulunci yace ma idan leburori dole sai sun ci abinci dole sai sun fita neman abinci kuma aiki yayi tsanani zafin rana ya kai wani bala'i an ba su dama su sauke azumi a bayan azumi su rama banda leburori na wannan zamani leburori na wannan zamani in ka ba su fatar in azumi ya wuce ba za su rama ba na da suna ramawa yanzu masu aikin kwalta suna zuba kwalta a irin wani azubin da ake da ranarsa take kaiwa 43 kuma zai fara tun daga karfe 8 na safe wani lokacin sai ya kai biyar na yamma kuma yayi za a samu abinci a gidansa ya kake kallon sa da azumi to akwai malaman da suka ga idan bala'in ya kai bala'i zai fita daga hayyacinsa babu laifi ya ajiye azumi idan azumi ya wuce sanyi ya shigo to ko da aikin kwantar yake zafinsa bai kai na lokacin ramadan ba to sai dama azuminsa a daidai wani lokacin amma zai laburori idan ka ba su dama an suka yasin sha kenan ba su rama ba amma wanda ya san zai rama to shi akwai sassauci a wajen shari'a to ana sujada akan gabbai guda bakwai warrafu minhu sai kuma dagowa daga sujada in an yi sujada ita ma ba a tazarce kif kif ba a yi idan aka yi sujada sai an dawo an zauna ya sa ma har azkar da ake yi tsakanin sajudodi guda biyu sai da aka rawaito Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wahdini abubuwa guda bakwai nake ji aka rawaito ana fada a tsakanin sujada guda biyu to kaga abin da zai baka dama ka faɗi wannan azkar din guda bakwai kuma a tsanake ba mamaki shi ma kana da buƙatar sakan biyar zuwa sakan shida kafin ka gama faɗar shi to an samu wannan nutsuwar da ake bukata sai ka koma sujada ta biyu wal jalsatu baina sajdatayn bayan an dago sai ce da zama tsakanin sajadar guda biyu yanzu dagowar rukuni ne zama rukuni ne wa tuma'anina fi jami'il af'al sai kuma natsuwa a cikin dukkanin ayyukan da za ka yi na sallah kowane aiki yana da buƙatar tsayuwa mai natsuwa mai zaman kanta karatun fatiha ana da buƙatar natsuwa karatun sura ana da buƙatar natsuwa ruku'u natsuwa dagowa natsuwa sujada natsuwa hina wa tuma'aninatu fi jami'il af'al wa tartibu bainal arkan jeran rukunan sallah shi ma rukuni ne me ake nufi da jeran rukunan sallah ayi sallah irin yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta farko kabbarar harama na biyu karatun fatiha na uku ruku'u na hudu dagowa na biyar sujada na shida dagowa na bakwai komawa sana'a taho to wannan abin sai ka jeranta su in ka saba to ka bata sallata kawai kana zuwa yanzu ka ce Allahu akbar qul a'udhu bi rabbil falaq bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka ga da kai karatun sura sannan ka zo fatiha akwai matsala so ake sai an yi fatiha sannan ayi sura sannan ka tafi ruku kar ba ka ce to yanzu bari an fara yin sujada tukunna kif kif sai kai ruku'u kuma kace na rage hanya dai daga ruku'un ka dago kace to raka'a ta biyu sallah ta fita daga yadda aka santa ka saba rukunanta to sallah ka ta baci dole yadda manzo Allah ya jaranta su haka za ka jaranta su wa tashahhud al-akhir tahiyar qalbi ita ma rukuni amalikiya fa tahiyar qalbi rukuni ce farilla ce kawai farilla ba ce ba a malikiya? ba farilla ba ce haka nake tunani duk ba a malikiya ba ne na? ta hiyar ƙarshe a malikiya ba farilla ba ce ba ba farilla ba ce ba ko farilla ce? na? na to in ta biyu ta zama in ta farko ta zama tana ta biyu maka ai ta farko ta farko ta biyu ta wata zama ta farilla shi wani technical abubuwa malikiya su kai in ka dauki sujada ta karshe ita sujadar aiki biyu ne ai abunan tahiya karshe aiki biyu ne ke shiga cikin ta tun daga farkon lokacin da zaka fara at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu har yanzu sunna kake kuma wannan zaman sunna ne daidai lokacin da zaka kare tahiya ba kana da buƙatar sallama ba to zaman da zai baka damar kai sallama shi kuma ka tahi daga zaman sunna ka koma zaman farilla shi tahiyar da zaman tahiyar sunna ne amma daidai gunda zaka bukata ka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ba zaune ba kake to shi kuma nan gurin ya tahi daga sunna ya zama farilla sai tsari ta maka takanikan abubuwa suka yi su kuma nan suka suka hutar da kansu suka ce duka ma a huta da lissafa lissafa zaman karshen gaba daya rukuni ne tunda dai a cikin sa ne da a samu sallama to gaba daya mai da rukuni shi nake muku kuma rukuni a gurin su daidai yake da farilla a wajen malikiya duka an ka kalle su abu ɗaya ne ana da buƙatar a yi tahiyar ƙarfi kuma a cikinta ake samun sallama maliki hai suka raba da sallamar da daidai zaman sallama suka ce farilla ne tahiyar sunna ce wannan kuma yace mata kawai gaba ɗaya tahiyar ƙarhe tunda ita ce za a samu sallama a cikinta sai suka ce mata rukuni ce wal julusu lahu da zama domin tahiyar ƙarhen saboda shi ma a nan ne za a samu me za a samu wannan sallama wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da yi annabi sallallahu alaihi wa sallam salati a cikin sallah rukuni ne da haka ɗan hanabila suna ganin da mutum zai yi sallah bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ba sallarsa ba ta yi ba rukuni ne in dai kai sallah babu salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد أزوى قرشي صلى بطيبا to ina ya taku na kaga yanzu zancen cewa salatul ibrahimiyya ko salatul fatihi wanda yafi wani dan rikicin bai taso ba saboda wanda suka ce salatin annabi suna nufin wanda annabin ya karanta to in kai sallah babu shi babu sallah a gurin su mu ɗan malikiya ne suka ce salatin annabi sunna ne a tahiyar ƙarfi bana tahiyar farko shi kuma albani ya tafi da tahiyar farko da tahiyar ta biyu salatin annabi da siga ibrahimiyya wajibi ce ita ma a cikin sallah da haka ba abin wasa bane salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su lizumta mu kansu san manzon Allah da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo albarka a cikin rayuwa yana kawo kaunar Allah madaukakin sarki da haka yanzu dai kaga mun karanta a nan rukuni mun karanta a malikiya wajibi ce a tahiyar karhe mun karanta a fiqh ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tahiyar farko da tahiyar karhe dukkanin ta wajibi ne ai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taslimatani da kuma sallama guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dukkanin su wannan farilla ce ko rukuni ne a sallah tare da cewa ya inganta akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallama guda ɗaya kuskuren shine wanda yake duk rayuwarsa sallama ɗaya zai hina inda kuskure amma babu laifi ka ranka ce assalamu alaikum tayi wanda ranka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ma tayi wanda ranka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ita ma ta yi ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum siga ne na kawo siga hudu kowace ta yi wa zai maimaita musu bismillah na'am na'am na a sigar da na kawo su a sigar ka kawo kawai ka ɗan yi dam ko ba ka yi dam ba da ba ka yi dam ba da na yi maka kyauta a ya yi ƙoƙari wa la'ala yi albarka ko in janye in baka goma na to malam wani ya ce a baka 500 Allah ya sanya albarka eh eh kaga Allah ya muke ka kana da na indomi yau ko kana da mata ba ka da ita na ka koma Kano ce ka koma Kano na shi Kano ya ce duk wanda yayi laifi a daure shi wata uku duk wanda ya yi laifi idan zai aure a daure shi wata uku na a kano ba so mutane su ɗan lallaba mu da aka ce dubu ɗari a kuma ne suka ce za su taho goma har suke buga wa wai mata a goma dubu ɗari dubu ɗari mu kuma za a can dubu sittin da biyu tun an ce duk wanda ya yi laifi a daure wallahi kuma ka san fayyata shi in aka yi doka akwai ɗan higaruri wallahi duk wanda ya shiga wuri yana fita da ribarsa yadda ka san sabaqaka usba sabaqaka biha ukasha to haka rayuwa take kana samun dama ka rida in ka dauka ka wuce an yi daura tarinya tace ya kike ji da aka yi wannan dokar tace wallahi ta ji dadi saboda tana bala'in tausayin saurayinta bai da kudin da zai yi lafiya tace da aka yi dokar ta ji dadi saboda za a soke lafiya sai aka ce to in kika je gidansa fa takan Allah hore masa sai yaki an zauna lafiya buƙatar ko ta ganta a gida sai dai kuma duk wanda Allah ya bashi a irin wannan damar kuma yake a isgilanci eh mata da maza Allah na ba su dama duk wanda Allah ya ba su dama sai su watsi da ita in ta kwace su ga kaka na kai na taba jiya nake ganin Dr. Mansur Sokoto ya ce ya taba rubuta a littafin sa abokin hira ya ba da labarin wani mutum da ya je neman aure aka ganshi da mutunci ustaz mutumin arziki sai baban ya ce kawai ka je ka ka 250 lokacin da yake ba da labari daidai da 130 yanzu ne na bai da ta 250 ko 200 ya ce ka je ka 200 ta ce sadakinka ce ɗari biyu ce ɗi misali kawai jaka na ɗari biyu yake ga kamar wasa aka ɗaura aure aka kai mata yarinyar gida da aka yi kwana ɗaya biyu kun aka shayi zai sai coca cola ya dariya sai sai da kira da coca cola duk matsayin kuɗa kaga saboda Allah ya wulakanta damar da Allah bai kuma wulakanta ba ya wulakanta sai ringa take ɗauka abun wasa ne ana nan ana nan firanta ya ɓaci wata rana da ta yi zafura ce ke ɗin banza da ke da coca-cola mai bambancinku da ke da filfi mai matsalar ku bambancinku sai ranta ya ɓaci ta tafi gida ta je ta karanta babanta kaji kaji kaji ga abin da aka yi sai ce ah haka ba Allah nan zai mai ta to shikenan sai ɗauki waya ya buga babansa waya ya kira sauran waya ya ce matarka ta zo gida kuma ta ce saɓani kuka samu tunda tattaunawa za mu yi wata matsala ka gaya wa babanka da wakilinka su zo za mu tattauna suka zo ya kawo musu abinci sai haɗo da filfi guda uku suka ci abinci suka ƙoshi aka sha filfi ya ce ku ta ku tafi ya ce aka yace aure ne muka ba ku a filfi guda ɗaya yanzu kun zo mun ba ku filfi guda uku taka ita ce sadakinka wadda babanka ya sha da wakilinka sadaka muka ba ku kuje ku tafi ba hirsi bace sadakinka ta to an maida maka yarinya kuma ta zo gida aka yi ta rikici yace wallahi ba za ta koma ba yace yanzu za a yi ce sadakinka za ta biya yi kuma Allah ya jarrabe ta da masifar ya jarrabe da masifar santa aka yi aka yace wallahi sai ya biya sadakinta nawa ne sadakin aka lissafa kudin da aka dora masa ya kai naira miliyan ashirin ya hada da 'yan motoci da 'yan kadarori da ajiya a banki da wane ne ya hado miliyan ashirin ya kawo aka maida masa matar shi ana kawo ta a motsa da ta shigo gida da ana sai wata da kamfanin coca cola da za ce ranke daɗe kamfanin jirfi to kaga akwai mutanen da Allah yake ba su dama amma yasu so da dama da Allah madaukakin sarki ya ba su da Allah ya ba da Allah ya ba da dama na shawa samari gori majalisar mai martaba ta yi doka aure kar ya wuce naira 100 dubu 100 sadaki ko sauran abubuwa tsakanin ku amma dai kar ya tsallake goda da iri ayi man an mutunci sadin alin amma mutane wajen munafurci suke tafiya da daddare suna ɗauka akwati furr dukkan ana zo ana kawo haimi wai ni gani ke kahi ne ya aure ba akwati sai mi a ciki so in Allah ya baka dama ka yi amfani da ita kuma karka wulakanta don ka gana mata don in baka mace a sassauci ba ana ji a ce ba ta daraja ba ta da kima ba kai din kai aka mutunta wala da akwai mutumin da in ka je zai ga cewa ko miliyan ashirin ka kawo aure baka faɗi ba amma sai ga shi ya baka ita a dubu ashirin ta fi mutunci to wannan kamar dubu ashirin ya ga cewa don dubu ashirin goma ya kai gidan wani kaga ya wulakanta kansa shine bai san me darajar kanshi ba akan ce wani yana baka dama ka cuce shi ka cuce shi ne ba dan bai da ba sai dai ka cuce shi ne saboda matsayin da ya baka a zuciyar shi shi a gurin sa kai mutumin arziki ne a zahiri kuma ya karna masa a haifa ni mutumin banza ne ina gaskiyar magana so yanzu in Allah ya bada dama ina kokari ina kuma jan hankalin kanawa su yi amfani da daman su rage yawan ƴan matan da yake kan titi su rage yawan zawarawa mu ma nan wanda suka ƙi auruwa su lalaba can dama ƙauyukan gari na tun daɗewa sun yi akwai ƙauyen da bulaman ya zo za a yi aure a garin yace kar a yi yace kar a ɓata masa gari yi aure a garin sa bakin ka zane in ka zo ka ɓata mun ka kulla mun jaraba a gari na bar mu a haka a rika ɗauke su to garin in shekara ta zan aka dinga amurar da yan mata ya wajen talatin arba'in ake aurarwa a kawai aka aurar da yan riya talatin arba'in mai nufi a unguwar kuwa aurar da talatin ba a shekara ni ban san unguwar da ake aurar da yan mata talatin ba a garin nan a shekara ban san ta ba gaskiya karan shi yan matan ne talatin babu akwai su wallahi na eh ba ai tsada suke yanzu ba duwa ran mafa misali yace bai da aure yanzu saboda Allah Allah za ka karbi 70 ba zai aura ba mallan aka baka 70 ba za ka karba ba na za ka karba ka gani dal annabi akwai ya bashi kaga ne da yake bin karatu yadda yake kama fa ana tambaya a sigar da na faɗa a sigar ya dawo da ita wannan yana cewa wallahi kwakwalwarsa tana ja in ka bashi mace za ta zai ƙara kaifin hadda Allah ya taimaka wata su ne mutane da sallama guda biyu waɗannan su ne rukunai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarka ba mu ikon kiyayewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an rubuto tambaya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya mai albarka malam tambaya ta ita ce je ina tafiya sai na ji fitsari ga ba ni da ruwa sai na yi tsarki da dutse sai na manta na yi alwala na yi sallah malam me hukuncin sallata ai ta yi ko a yi tsarki da dutse hima tsarki ne ai daidai yake da amfani da ruwa yadda ka san ka sa ruwa ka yi tsarki in ka sa dutse daidai da daidai suke baya bukatar in ka zo gida ka sake sa ruwa sai dai kawai kana da bukata ko da ruwan kana same in kai sallah sai